الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da ashirin da biyar ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da goma ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na ɗari da biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslimu dan hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka wattake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a musulmi ba su manta ba har yanzu muna cikin kitabul iman a inda imam muslim yake tattara mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da suka magana dangane da imani da rassan imani da ayyukan imani da maganganu na imani da abubuwan da ke rusa imani da kuma fassara mana waɗansu hadisai waɗanda a zahiri zaka ji kamar annabi na kore imani ne daga wani nau'in musulmi saboda wani mugun aiki na shi irin waɗannan hadisai mecece kyakkyawar fassararsu kuma mecece ingantacciyar ma'anarsu ba don komai ba domin so da dama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kan yi magana abin da yake nufi daban da abin da kake karantawa a zahiri amma su malamai da suka leka dama da hagu suka shiga suka fita suka tashi suka tsayu a cikin fage na ilimi su ne suke iya tattara waɗannan nassoshi suna fassara su suna nuna maka mecece ma'anarsu don ka a samu zarbaɗi haka kuma don ka a samu gazawa daga abin da ake neman akai al-imamu muslim yace باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غشنا فليس منا باب دكي بواني أكم ما أنرم جنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم da annabi ya ce wanda diye mana magudi to ba shi tare da mu wanda diye mana dumari ko algushu to wannan mutum ba shi tare da mu wannan babi yana kokarin fassara ce ingantacciyar fassara ta wannan ainihin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba dan koyin ba domin zahirin abin da hadisin ke nunawa yana nuna kenan da zarar musulmi ya aikata wannan to ba shi tare da mu musulmi ba shi tare da mu masu imani to shin ya zama kafiri kenan to shi kenan sai a halatta jinin shi kaji dalilin da yasa Imam Muslim ya kawo shi a cikin Kitabul Iman domin ya maka fassara shi fassara ingantacciya Allah su bar aikin can kawai قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حول السند وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا الإمام مسلم يا رويت وانا حديثي daga babban malamin su mai suna al-Imam Qutaybah ibn Sa'id wanda wannan malamin malamai ne ya karantar da manya-manya daga cikin malaman hadisin duniya su Imam al-Bukhari su Muslim din su Abu Dawud su Nasa'i su Tirmidhi su Ibn Majah dukkanin su sun dauki karatu a wurin shi shi ko yake cewa haddathana Yaqub malamin mu malam Yaqub ya karantar da mu to haka yazo wa Imam Muslim a cikin riwaya sai shi Muslim yace wa huwa ibn Abdurrahman al-Qari shi wannan malamin namu mai suna Yaqub sunan shi Yaqub dan Abdurrahman al-Qari sai kuma shi Imam Muslim ya tsaye da isnadin a haka saboda hadisi ne guda amma ya samo shi ta hanyoyi ko fuskoki guda biyu waɗanda ke tikewa akan hanya ɗaya sai ce hawwala sanad wato imam muslim yanzu ya sauya ga wata hanya kuma zai sake kawo maka yace wa haddathana abul ahwas al-Imam Abu ahwas ya karantar da mu hadisi sunan al-Imam Abu ahwas Muhammad bin Hayyana malam Muhammad dan Hayyana ya karantar da mu hadisi shi ko yace haddathana ibn abi hazim al-imam ibn abi hazim ya karantar da mu hadisi cikakken sunan shi shine abdul aziz dan abu hazim abu hazim din kuma sunan shi malam salamatu dan dinar al-makhzumi shi ko yake cewa kilahuma to sai imam muslim yace dukkanin su biyun wato da malam yaqubu dan abdurrahman da shi ainihin wato malam abdul aziz dan abi hazim su biyun sun ji wannan hadisi ne an Suhail ibn Abi Salih daga ainihin al-Imam Suhail dan Abi Salih an abihi shi ko ya karbo wannan hadisi daga mahaifin shi al-Imam Abu Salih ibn Samman almajirin Abu Huraira ne shahararre an Abi Huraira yace ya karbo wannan hadisi ne daga babban malamin hadisi al-Imam Abu Huraira cikin sahabbai أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما من زن الله إرادة أمين سن الله استبتع غريش ياتي جاء أبو هريرة كده من حمل علينا السلاح فليس منا وانددي لو كتكو بيكو مكامي أكم مو مسلمي تو باشي تكمو باشي تاردمو با أيكي لإذن نامو با ومن غشنا فليس منا wanda kuma diye mana magudi ko yi mana dumari to shi ma bashi cikin mu idan ba ku manta ba makon da ya gabata mun tattauna dangane da bangaren farko ne na wannan hadisi muka fassara cewa malaman musulunci ba sa kafirta musulmin da ya dauki makami ya yaki al'umman musulmi sai an tattauna da shi tukuna an ji wacce irin fassara ce ta kai shi idan ya halatta wa kanshi wannan abu ne da ganin cewa ai halal ne ya kashe musulmi halal ne ya ta'addanci akan rayuwar musulmi da dukiyarsu to kuma wannan saboda halatta haram da ya sai a kafirta shi amma idan yana ganin shi kanshi abin da yayi wato ba daidai bane sai dai kuma wata son zuciya ce ta ɗibe shi to Allah madaukakin sarki kiyaye yana nan a musulmi amma ba za a kafirta shi ba na daga cikin dalilan da yasa Imam Muslim ya kulla wannan babi a baya to sai mas'alar da kuma riwayar yau ta ke dauke da ita cewa mun rashana fa laysa minna za mu zo za mu ji abin da manyan malamai suka faɗi dama makasudin kawo hadisan kenan in ba haka ba su waɗannan hadisan da dama ka san su a bulugul maram ka san su a riyadus salihin kana karanta su a cikin littattafai na wa'azozi cewa duk wanda ya mana magudi to ba shi tare da mu amma dalilin kawo hadisan anan shine dan a fassara maka su ingantacciyar fassara shin suna nufin kafirta wanda ya haka misali yau sai ka je kasuwa wurin masu sai da nono misali fulani sai ka je ka samu ta je ta sai kuka ta kada ainihin ta hada da nonon awaki ko ta hada da nonon shanu amma kai in ka zo siye sai a ce maka wannan nonon shanu ne kaga yanzu an yi wa musulmi magudi to yanzu wannan matar annabi na cewa lastiminna ba ki tare da mu to shikenan tunda annabi ya ce ba ta tare da mu don ta yi mana magudi shikenan sai a ce ta kafirta daga nan sai a ce jininta ya halatta daga nan sai a zo sai a maka mata takobi wata ran sai a je a jefa bam a inda suke sai da nono shine karatu zai zo fassara mana yau ko kun fahimta jama'a haka kuma da za a samu wani musulmi ya wani aiki na magudi shi ma kamar irin yadda za ka samu a'a ma'aikaci ne yake yin aikin walda mana mai aikin walda ne sai kuka yarjejeniya ga irin karfan da zai sa maka zai maka kyaure ko zai maka get sai je ya sa wani daban a'a kafinta ne kuka ga irin yadda zai yi sai je sai maka magudi sai ya sa maka wani daban a'a mai sai da magani ne ga irin yadda ya kamata ko mai sai da abinci sai ya baka yi maka magudi a halin yana musulmi to shin in ka dauko wannan hadisi da nufin man ghashana falaysa minna kana nufin ka kafirta shi ne to kun ji dalilin kawo hadisin da kuma tattauna shi a cikin kitabul iman amma kafin mu je ga nan tukuna wannan hadisi muslim kada ya rawaito shi bukhari bai rawaito shi ba amma daga cikin manyan malamai an samu al-Imam Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi Imam al-Bukhari ba ya fitar da wannan hadisi amma ba a cikin Sahih al-Bukhari ba a cikin littafin al-Adab al-Mufrad haka nan al-Imam Ahmad al-Imam Abu Awana a cikin littafin shi Musnad shi ma ya fitar da wannan hadisi amma shi Imam ainihin wato Abu Awana iyaka kashin farko na hadisin ne kawai ya ruwaito shine man hamala alaina silah falaysa minna sannan al-imamu abu nu'aymin a cikin littafin shi al-mustakhraj ala sahih muslimin shi ma ya ainihin fitar da wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar yadda muka ce insha Allah za mu zo mu tattauna ma'anar wannan hadisi amma ga ƙarin riwaya wadda al-imamu muslim zai sake kawo mana don ka ji al'amarin ya haɗu sosai anan za ka ji a aikace annabi ya kama wani ya yi magudi kuma sai da don ka san muhimmancin matsalar wahayi ma Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan mutane da ke sai da hatsi ɗauki hannunka ka saka a cikin ɗaya daga cikin hatsin zaka ga akwai magudi a ciki don ka san mas'ala ba mai sauki ba ce amma duk da haka kuma malamai sun bibiyi karatuttukan a hankali sun ce ga fassararsu قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس مني من غش فليس مني wannan hadisi al-Imam Muslim yace malamin shi mai suna malam Yahaya dan Ayyuba shi ya karantar da shi an fi sanin wannan malami da al-Imam al-Maqabiri shi kuwa Imam Muslim ya ce wa Qutayba hakanan kuma malamin shi Qutayba shi ma ya karantar da shi wato Qutayba to dan Sa'id malamai biyu kenan wa Ibn Ujr hakanan al-Imam Ibn Ujr al-Imam Ali Ibn Ujr as-Sa'di mutumin kasan Marwa ne wato al-Marwazi babban malamin hadisi ne su uku dinnan Imam Muslim ya ce jami'an baki ɗayan su sun karantar da ni wannan hadisi wanda suka samo shi an Isma'il ibn Ja'far asarin daga nasu malamin mai suna al-imamu al-imamu isma'ilu dan ja'far wato ibnu abi kasirin al-ansari az-zurqi abu ishaq al-qari al-madini to sai imam muslim zai yi dabi'a tashi wanda na sha yi muku ishara akai imam muslim yana da dukka wajen kowane malami abin da ya gaya mai yayi kokarin idar da abin kamar haka baya tasarrufi game da al'amuran malamai a galibi sai yace qala ibn ayyub malam ya haya dan ayyuba cewa ya haddathana isma'il qala akhbarani al-ala an fahimta kenan yanzu ya dauki riwayar Yahaya dan Ayyub sai ya ci gaba da ita yace shi wannan malami yace haddathana Isma'ilu ina fata an gane amma sauran fa me suka ce an Isma'ila malamai uku suka karantar da Muslim hadisi daya jama'a ku kiyaye wajen sigatul ada wajen kalmomin da suka yi amfani da su wajen karbowa ko bayar da hadisin guda biyu sai suka ce an Isma'ila ɗaya kuma sai ce haddasana Isma'ilu to dama ita kalma haddasana ko siya ta haddasana malaman hadisi sun fi sonta ma'ana ka fi so ka ji ce wane ya bani labari fiye da a ce daga wane don haka sai imamu muslim sai ya ainihin zaɓi riwayar الإمام يحيى بن أيوب دتتي حدثنا إسماعيل قال إسماعيل يتي أخبرني العلاء ما لمينا ميسونا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي يا عينه واتو كرنت الدني حديثي عن أبيه يا كربون حديثي دقما يسين شمالا عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي عن أبي هريرة شيكو يا كربو دقا ainihin wato babban malamin hadisi cikin sahabbai sahabi Abu Huraira Allah ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama marra ala subrati ta'amin ya zo wucewa sai ya wuce wani tarin abinci kamar ka ce wani bangaji na abinci ko wani abinci wanda gashi nan an tara shi a wurin sayarwa kenan fa adkhala wadahu fiha sai manzon Allah sai ya saka hannun shi a cikin wannan abinci fanalat asabi'uhu balala sai hannun manzon Allah ya tabo laima sai manzon Allah ya ji danshi a cikin abinci fa qala sai ya ce ma hadha ya sahibat ta'am ya kai mai sai da hatsi ya kai mai awo ya kai mai sai da abinci wani irin abu ne kuma wannan menene haka ya muka ji launa a cikin hatsin naka kuma fa qala sai ce qala sai ce asabathu sama ai al-mataru asabahu ruwan sama ne ya taba ruwan sama ne ya zuba amma sai ce sama ce ta same shi ma'ana ruwan sama yake nufi ya rasulullahi manzon Allah qala sai manzon Allah yace afala ja'altahu fawqa ta'am to inda gaske ne bawan Allah ba sai ka juyo inda laimar take ba kai yarahun nasu don mutane da su siya su gani wato su ga matsalar da ke ciki jama'a an fahimta tunda hatsi ne busasshe raƙau eh to kuma sai zama da laima a ciki to laiman nan aibi ce ga mai siye ko ba aibi ba ce aibi ce to sai ka fito da ita kowa zai siya ya ga laima sannan kuma in yaso sai kai bayanin cewa ai ruwan sama ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace man ghasha falaysa minni wanda duk ma gudi ba ni bashi baya ainihin tare da ni shine babban malami a Sheikh Muhammad Ali Adam yake cewa fa fi riwayati Abi Dawud min tariqi Sufyan ibn Uyayna an al-Ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama marra bi rajulin yabi'u ta'aman a cikin riwayar Abu Dawud ta wannan hadisin annabi ya shigo cikin kasuwa ne yan hatsi sai ya zo daidai masu sai da abinci sai ya ga wani ya fara hatsi fasa alahu kaifa tabi'a sai manzo Allah ya tambaye shi nawa nawa kake siyarwa jama'a mun fahimta waɗannan su ne leaders with example ma'ana shugabanni ne waɗanda suke da ɗabi'a ta kwaikwayo ta a koyar ta su zama abin koyarwa ma'ana ya shiga cikin kasuwa ne to nawa nawa ake siyarwa yaya bayani akan kaza haka ake son shugaba haka ake son mai gida haka ake son gwamna haka ake son sarki dagaci liman kowa shugaban makaranta ne kai ka rinka kewayawa aji aji daki daki kananan hukumomi masarautunka kana bincikawa cikin gidanka ka rinka shiga daki daki ko ina ban daki ko ina kana ganin yaya ake rayuwa a gidan in ba haka ba sai wata barna ta faru wadda za a yi maka baba na daka gemu na waje kana nan kana ta tarbiya a falo eh ashe wani yaron ka ya je can ya aje su kuda yana ta sha haka ne amma dole ne a matsayin ka na shugaba dare yayi sai ka fito kana kewayawa ina ne inda aka sa checkpoint inda yake yan sanda ba su reporting ba ina ne yan sanda suka yi reporting amma sun tsaya suna karban kuɗi wurin masu mashina ne kawai ba sa aikin su duk waɗannan jama'a suna daga cikin aiki na shugabanci so ka daina kallon wannan grand da za a saukar maka kuɗi da za a turo maka daga jiha ko daga tarayya a ka dubi nauyin aikin sannan kuma ka dubi suwa ke kwana da yunwa suwa ke wahalhalu kaza ina magani ina kaza don haka katsam sai a ce ga gwamna ya kawo ziyara bazata a asibiti katsam sai a ce gwamna ya kawo ziyara a gidan marayu katsam sai a ce makaranta kaza gwamna ya kawo ziyara abin da ake yi kenan jama'a muna secondary school ba ni manta wannan incident ya taɓa faruwa jama'a principal ya saki jiki kawai sai ga gwamna ya duro gwamna na mulkin soja kawai ya duro jama'a tsarki ya tabbata ga Allah kuma komai ya rikice a makaranta kowa yana harkar shi kai ba a karatu kawai ana ta abin sai ga gwamna ya duro al'amari mala ya tada hankali kuma muka ji wani tarihi lokacin wani wurin wani tsohon malamin mu shi ya karantar da gwamnan kuma ya karantar da principal din mu kuma teacher Gabriel Rafi Kevinsa shi har lokacin shi shi malami ne ya ce ai duk ɗaliban shi ne ya ce kuma shi gwamnan junior ɗin shi principal ɗin ne kuma shi principal ɗin ya sha daka gwamna seniority kaga akwai magana kenan saboda haka principal hankalin shi ya tashi mala aka ce to yaje Kaduna yaje jawabi kawai gwamna ya shigo a guje aka shigo da jiniya aka rikita komai kawai ya sake fita a guje aka tana neman principal a Kaduna muku sai aka ci rufe makaranta ko a tafi abin da ya kamata kenan jama'a haka ake so a gidanka da daddare sai ka shiga wannan daki wannan yaro ya rubda ciki wannan yaro ya fitsari a kwance uwar tana ta bacci aiki ne so ba wai ka tara mata da 'ya'ya ba a'a za ka iya hidimar tarbiyyar su ku rinka lura da waɗannan abubuwan jama'a Allah madaukakin sarki ya tsare gashi dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo yana tambaye shi kaifa tabi'u yaya kake siyarwa ya kake aunar da abubuwan yaya ina mudin awanka in tab ne ina tab in skeli ne kai mahauci yaya a gidan mai ne eh to nawa kuke sai da lita a yaya ake kaza yaya ake kaza ina fata an gane da daddare a ce sai a ga area commander na yan sanda ko police commissioner kawai ya duro wani gidan mai ce me yasa ake bada mai karfe biyu na dare yaya ba a bayarwa karfe biyu na rana ku fada mana ya aka yi sai a ce an yi silin gidan man duka sai an kula da waɗannan abubuwan na fata an gane fa akhbarahu mutumin ne ya bawa annabi labari sallallahu alaihi wa sallam fa uhiya ilayhi an adkhil yadaka fihi nan take sai aka wa annabi wahayi to saka hannunka a cikin abincin tunda ka tambaye shi nawa nawa da ya maka bayani to sa hannunka ka ji fa adkhala yadahu sai manzon Allah ya shigar da hannun shi fihi a cikin wannan ainihin abinci fa idza huwa mablulun sai ya ji laima fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce laysa minna man ghashana wanda biye mana magudi ba shi tare da mu ya rage da gaske ruwan saman ne a magudi ne kai amma dai ka ji matsayin duk wanda yawa al'umma musulmi magudi wannan hadisi sahihi ne al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin lamba ta 2200 da lamba ta 2995 Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka jama'a kun ji ita mas'ala saboda muhimmancin ta har Allah ya wa annabi wahayi sa hannunka a ciki ka ji me ke ciki jama'a kun fahimta mas'alar ba karama bace kwarai da gaske to dangane da ma'anar wannan hadisi sai malam yace wa qala al-baghawi fi sharh sunna al-imam al-baghawi ya fassara wannan hadisi a cikin littafin sharh sunna yace lam yurid bihi nafyahu an din al-islam da annabi yace laysa minna man hamala alaina silah laysa minna man ghashana ko man ghashana fa laysa minna annabi ba yana nufin ya kore wannan mutum daga addinin musulunci bane ba yana cewa ba ka tare da mu ka zama kafiri fita daga addini ba haka annabi ke nufi ba ibnu ma arada annahu taraka ittiba'i abinda annabi yake nufi wannan mutum ya bar dina a cikin biyayya annabi to babu cuta babu magudi to wannan mutum tun da ya magudi to wannan ma'ana ba tare yake da ni ba ba irin aiki na bane iz laysa hadha min akhlaqina domin wannan irin magudi ba shi daga cikin ɗabi'un mu wa af'alina da kuma ayyukan mu musulmi aw laysa huwa ala sunnati wa tariqati ko kuma annabi na cewa wannan ba akan sunna ta yake ba wannan ba akan hanya ta yake ba fi munasahatil ikhwan wajen kyautatawa ƴan uwa musulmi ƴan uwa musulmi ana kyautata musu ne al'umma ana ana tsare musu mutuncinsu ne to wannan mutum da yake wannan abu to ba shi cikin ainihin al'ummata hadha kama yaqulu ar-rajulu li sahibihi ana minka kamar da zaka ji mutum ya ga wa abokin shi yace ai ni naka ne yuridu bihi al-muwafaqa wal mutaba'a yana nufin wato ta mu tayi daya kuma hanyar bin mu daya shine sai ka ji ya ce wana nau wana nawa na fata an gane قال الله إخبارا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمن تبعني فإنه مني kaji abin da Allah ya faɗi a cikin Alƙur'ani yana ikaito mana ta harshen Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim yace faman tabi'ani fa innahu minni ya Allah wanda ya bi ni to nawa ne to don haka kaji cewa da Annabi fa laysa minna yana nufin wannan abin da wannan mutumin ne ba ba na bane wannan yana ƙara nuna maka wato mu musulmi idan wani mu ya aikata abin da ba daidai ba ba za mu rufa rufa mu nemi gyara abin ba a sai mu ce wannan ba namu bane ma'ana ba aikin mu bane ko kun fahimta jama'a yawwa al'aya wal ghash naqid an-nushi malan yace abinda al ghash al gushu to shine kishiyar kyautatawa kenan an neme ka ne daga kyautatawa al'umma ma'khuzun min al-ghashash an samo kalmar ne daga al-ghashash wa huwa al-mashrab al-kabir shine duk wani abu da ake sha wanda ya gurbace ko ya lalace to shi ake kira al-ghashash to da annabi yace man ghashana fa laysa minna wato wanda duk ya gurbata wani abu to baya tare da mu jama'a musulmi wannan ya shafi hatta irin abin da manyan 'yan kasuwanmu suke tafiya ƙasar china ƙasar japan sai a je na'ura ce gata an yota mai ƙwari mai nagarta ana sai da ita dubu goma sai a tafi kamfanin da suke yinta sai a ce su rage mata qualities da facilities su rage mata ayyukanta su rage mata nagarta su cicira wasu abubuwa ta koma ta zama dubu biyu so made in china da kake jin ana cewa wai made in china fake ne a'a asalin china suna da standardization da international community yadda duk duniya japan america germany france uk suke kera electronics masu kyau haka kasar china suke yi sai dai kuma kasar china su kuma suna tafiya ne tare da duniyar tunanin mutane shine in ka zo me kake so a ƙasar China jama'a duk wanda ya san yadda suke ba a zuwa da kuɗi su baka ka fita har wasu ma yanzu na cewa kamar tsafi suke wa mutane amma ba tsafi bane gaskiya a iyakacin abin da ni na amintu da shi suna tafiya tare da tunanin mutane ne ka zo da dubu ashirin kana son waɗannan rediyoyi akan kowace dubu ɗai ɗai amma kuma rediyoyin kowace dubu uku uku ce sai ce maka a kwantar da hankalinka ga yadda take ga yadda take in kace a to a bari sai sai aka kwantar da hankalinka duk yadda za su yi waɗannan kuɗin ba za ka fita da su ba sai an yi yadda za a gamsar da kai akan abin da za ka gamsu ka kawo wannan kuɗin kuma a yi maka in ya sun ku je can ku karata da mutanen ƙasar ku to abin da kai ci gwamnatin Najeriya ta kafa wata hukuma mai suna SON SAN Standard Organization of Nigeria waɗanda ita wannan hukuma an yi ta ne domin duk wani abu da zai shigo ƙasar sai an bincika ya kai standard wato ya kai ka'idar da ya kamata ya kai wannan ko menene jama'a tun daga silifa har kallabi tun daga littafi har biro har komai to amma matsalar hukumar ce ba ta yin aikinta irin yadda ya kamata in ba haka ba ba yadda za a yi a sami irin waɗannan rubabbun abubuwa ga su nan sai ka je ka sai socket ana kawo wuta sai a ce ya ƙone wanda a ƙa'ida electronic fittings suna yin mafi ƙarancin shekara talatin ne duk wanda ya karanta electric electronics engineering ya san cewa duk wani fittings da aka yi kamar fanka kamar turken gulab akalla an yi shi ne mafi karanci zai shekara talatin ana amfani da shi sannan ya lalace ai ko ko gida ka gina yi shekara talatin ai ka more ba wai turken gulab ba ba fanka ba yanzu in ka shiga cikin railway nan SSS quarters wato senior staff quarters zaka ga fankoki waɗanda shekarunsu arba'in irin su din ne ai to irin waɗannan fankokin har yanzu ana yin su a duniya amma an kaje sai kaje an ce maka hazal asli wa hadha taglibi wannan original ne wannan kuma imitation ne ga kuma kudin su to mu a Najeriya da abin ya kai mana matuƙa yanzu akwai shagon da zaka je kaf ba original akwai abin da zaka nema kaf babu original din shi kun ga microphone nan da muke karatu jama'a original ne amma shi kanshi in yamurin da ya siyar mini bai san original bane sai da na duba ga wanda nake so sai ya hado min da original da fake sai da nazo na bubbude sai na ga ga waɗanda suke wajen guda biyar duk yan jabu ne sai na koma mai sai na ce ya ka bani jabu sai ya ce a'a shi duk irin abin na saya bani sai na dauko sai nuna mai cewa wallahi shi ma bai sani ba kaga shi kanshi bai san jabin ne yake saya ko original ba to amma ka san wani abin mamaki dukan su din kudin jabin ya siyan mini ka gan shi ya kai naira dubu ashirin amma dubu biyu da ɗari biyar biyar ya siyar da na je na wawware jabin na ce a ni ba na son wannan kalan ga wannan sai ce oga duk wanda kake so ban kawo maka nace duk kwaso duk irin waɗannan sai kwaso su nazo na aje su a sto yanzu wannan sai ka shekara talatin kana amfani da shi amma dubu biyu ma'ana saboda jabin ta kai jabar har an sayar da original ba san sayar a nan nan Kaduna Ahmadu Bello ya maka ya kare saboda haka naje na kwaso su dam na zo na tattara su na aje su na san cewa za a bukace su domin na siyo irin shi ne kwaya ɗaya a Saudi Arabia jama'a wajen dubu ashirin da uku ya tashi gashi nan kaga ga turken shi nan irin su ɗaya Allahu akbar Allah ya kiyaye shi yasa akwai aiki akan musulmi musulmi ne za su tashi su kwatanta hali na gari a bangaren kasuwanci da aikin gwamnati da siyasa da zaman aure da karantarwa da komai da komai don su zama almasal al'ala don su zama role models su zama abin kwaikwayo jama'a mun fahimta musulmi ba da karatu ba da wa'azi kaɗai suke gyaran al'umma ba har da halinsu jama'a abin da ya kamata kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka mu dawo kan maganar da al-Imam al-Baghawi yake yi yana kokarin fassara mana ingantacciyar ma'anar hadisin bayan da malam ya gama fassara mana wannan to sai kuma bayani dangane da hadisin kamar ainihin yadda muka gabatar akan waccan riwaya wannan riwaya ma muslim kadai ya ruwaito ta bukhari bai ruwaito ta ba sai dai kuma daga cikin malamai an samu al-imamu abu dauda da tirmidhi da ibnu majah sun fitar da wannan hadisi al-imamu al-humaydi abdullah ibn zubair ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi kitabul musnad haka nan al-imamu ahmad da abu awana abu nu'aym ma ya fitar da wannan hadisi al-Imam Ibn Hibban ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi as-Sahih haka al-Imam tahawi a cikin littafin shi Mushkil al-Athar al-Imam Ibn Manda ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitab al-Iman al-Imam al-Baihaqi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi as-Sunan al-Kubra haka nan al-Imam Muhyi sunna al-Hafiz al-Baghawi ya fitar da wannan ainihin hadisi a cikin ainihin littafin shi to sai malam yace al-mas'alatu thalitha fi fawaidihi minha bayan tahrimul ghash wannan hadisi yana nuna cewa al-gush haramun ne al-gush haramun ne wa annahu min al-kaba'ir allati tunafi muqtada al-iman wanda yake idan kana aikata shi to kana aikata mummunan zunubi wanda yake ainihin kore abin da imani ke hukuntawa wato ba a cewa kore imaninka ba amma darajojin da imani ke baka to duka ya asara su ko kun fahimta jama'a misali yanzu abin da ya kamata a ce a matsayinka na musulmi kayi adalci kayi gaskiya sai martaba ka ta dagu sai a ce ka zama mumini to ana sa ran haka kuma sai cuta da damfara da magudi sai ta bayyana sai aka ce in dai haka ne imani tur da irin imaninka to ana ainihin wato nuna cewa dukkan darajar da masu imani suke samu kai kayi asararta don baka yi aiki irin na masu imani ba sai malam ya ci gaba da cewa izil wajibu alal muslim muslim munasahatu akhihi almuslim domin abin da yake wajibi akan musulmi ya kyautata wa dan uwan shi musulmi fa idza ghashahu faqad naqaba zalika idan musulmi yayi wa musulmi magudi to shikenan ya warware kuma abin da ake sa rai a gaiwa dan uwan shi musulmi wa hadha huwa wajhu mutabaqa fi iradihi fi abwabil iman kaji dalilin da yasa muslim ya kawo hadisin a cikin babin imani aikin imani ake sa rai a ga kayi sai kuma kai akasin haka to tambaye ita ce ko ka zama kafiri sai a ce a'a kana nan a musulmi sai dai kuma tur da irin wannan aiki naka kuma wannan imani in haka ne imani to kai kan kaya asarar imani wannan ba imani ne na garba amma ba a cewa an kafirta ka sai malam yace iz huwa min azdabihi wash-shay'u yunasibu adduhu wa minha ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min al-inaya bima yajri bayna an-nasi min at-ta'amul wannan ya nuna annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yana da kula da sa ido game da me yake faruwa a tsakanin mutane shine abin da muka faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake haka annabawa suke haka mabiya annabawa suke daga cikin khulafa'ur rashidun sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda da daddare yake tashi yana lidin din shine shugaban patrol team ma'ana jami'an tsaro da za su yawon dare sayyidina Umar shi yake jagoranci in ya zo sai ce wana eh bi wannan lungun wana eh bi wannan lungun wana da wana eh ko kuma ku kula da nan kai wana sai ka tsaya kana na filfili kai kuma wana kana kaiwa kana dawowa idan ya gama haka suke sayyidina Umar a wannan hali ne fa ya jiyo wata mata tana kuka ita da ƴaƴanta marayu tana cewa Allah ya isan min tsakanina da sarkin musulmi Umar Allah ya isa ban yafe ba sai ban kwasa kofa sai ta fito bawa Allah lafiya naji kina tsine wa Umar sai ta ce Allah ya isa tsakanina da Umar sai ya ce saurara me miki shi ya tura mijina an je an kashe ya banni da marayu abincin da za su ci babu na dora tukunya a ruwa na sa dutse nayi nayi yara su bacci sun yi bacci yunwa ta tashe suna kuka Allah ya isan min ni da Umar sai ce saurara ba Allah ya hakuri ina zuwa sauki ya tabbata ga Allah eh a ji ku karfe bin dare kuna hira kuna bagin shugaban kasa sai a turo sojoji sai su tabbam a gidanku imana shi kenan amma sai ce a saurara yanzu da aka bude kofar fata ne tana zagin ne a matsayinka na shugaba in ka bata wa mutane rai basu in sun fada ka ji asalin da ya sakon manta da hanyar da suka bi suka isar da sakon abinda sayyidina Umar yake ka auna mace a bar mata marayu bayan an kashe mijinta ya'ya na jin yunwa me ba za ta iya faɗi ba sai Umar ya ga ba wannan za a yi ba sai ce ina zuwa uwar gida Umar, as the President General of the International Muslim Community, ya tafi ya ɗauko bakar tukunya ya ɗora wa matar sha'atika as the First Lady of Mr. President. Ya ɗora mata bakar tukunya matar sha'atika, malama ce, sahabiya ce, matar shugaban duniya. Ya ɗora mata tukunya ta ce lafiya ya ce muje akwai marayun musulmi za a je a dafa musu abinci. ke kika dace shi kuma ya ɗauko buhun gari Mr. President buhun gari aka ji aka zauna aka haɗa murhu girki ya girki ne faru sai wuta tana neman ta mutu mai riwaya ya ce sai na ga umar da gemun shi da komai a matsayin shi na shugaban musulmi ya sun kuwa yana hura wuta gemun shi yana sharar toka da tuwo zafi matar shi tana tukawa first lady aka tuka aka ba talakawa suka ci sai ce baiwa Allah idan gari ya waye da Allah ki je majalisa Umar ki jawabin wannan hali tace bawan Allah Allah ya saka maka da alheri amma Umar Allah ya isa tsakanin na wanda ya ciyar da ita ciwo ita da mararun Allah ashe shine Umar din Allahu akbar babu jiniya babu wani sarin babu buge talakawa a take su nan mai gyada an watsar da ita ina shikenan gari ya waye ta zo majalisa sai ta ga a wannan ba mutumin nan ne ne na shiga uku ashe ni a sai ce ba ba komai ba komai daga nan ne Umar ya fitar da first pension commission pension commission duk wani wanda ya musulunci hidima yace ko yana lahira a rubuta mana sunan shi a nemo iyalan shi ga abin da ba a rinka ba su pension commission sannan yace ina marayu ina mata tsofaffi ina widows mata da mazajen su suka mutu ko aka kashe su yace duk a rubuta sunan su da aka rubuta sunayen su da yin nazari by the statistic he has taken da ya dubi kididdiga ya dubi kudin da gwamnati ke da su sai ya ga wai gwamnati ba ta da kudi da za ta iya wannan aikin amma bai karaya ba nevertheless sai ya ce ina huzaifa zo nan kai kai ilimin statistics har manzon Allah ya yarda da kai zo nan ka je na nada ka kai ne federal commissioner na tattara kudade na revenue a je duk yan kasuwa a ce gwamnati ta sanya musu revenue mai sai da rake mai sai da fiye wata mai sai da shago mai sai da kaza a rinka tattarawa za a yi wa musulmi hidima umar ya tara al'ummar musulmi ya nationwide address ya wayar musu da kai ga abin da gwamnati za ta ga abin da gwamnati za ta yi huzaifa shine ainihin abin nan federal commissioner aka zo aka kafa mai office aka fitar da receipt da ma'aikata wannan sai sayyidina Umar sai kawo ziyarar baza ta ofishin Huzaifa me yake faruwa yace a ran kai dade komai na gudanuwa daidai sai yace ya zan gane yace mutane suna biya yace ya zan yi in gane cewa ba matsa musu ake ba sai yace ba ma zuwa mu tsaya kofar shagon kowa mutane tun da kai jawabin nan har nan ofishin suke zuwa suna biyan kuɗi ana yanka musu rasid sai umar ya ce idan Allah ya raya ni waɗannan kuɗin za a bi a kasafta su su ne za a rinka hidiman marayu gajiyayyu tsofaffi da sauransu wannan shine musulunci jama'a shin kun san haka ne tarihin mu ku yan boko kuke ganin cewa bature ne ya kawo gata musulunci ne kawo gata a duniya wannan ya faru 1400 years ago yau shekara 1400 a lokacin bature ko wandan fata bai sanya sa ba kanshi bai waye ba yana can tsakanin kargo da sabara in ya ji kara gudu yake a lokacin musulunci ya san da irin waɗannan abubuwan wannan kiyaye darajar mutuncin mutane kenan wannan karatu yana nuna mana irin yadda manzon Allah yake to haka ake son duk shugaba haka ake son duk sarki haka ake son duk dagaci haka ake son hakimi haka ake son limamin musulmi haka ake son ka kai babban malami da kake da almajirai sun je sun bude makaranta can sun bude can sun bude can haka dattijo da ka aurar da 'ya'ya haka ake so ka rinka zuwa gidan yarka wance ta shiga yara rayuwa ka zaunar da ita kai mata nasiha mun karanta wannan mun yi muku jawabi yau wajen shekara goma sha biyar mun yi kasusuwa da muka sanya musu rayuwar magabata game da zaman iyali ka je ka nemi waɗannan kasusuwa siris ne guda biyar na sanya musu suna umar umar ɗin nan da kanshi yau sai gashi ya zo gidan yan hafsa to yaya rayuwa yata ta ce to baba rayuwa dai alhamdulillah amma ni da wani lokacin wallahi baba ana nuna min fifiko annabi din ya fi son Aisha fiye da ni sai manzo Allah ya ce sai Umar ya ce ki hakuri ba komai ki hakuri ya lallashe ta ka ji dattawa to baba wani lokacin abubuwa ma sai su turke dan kudin sabulu dan kaza ya ce ba komai kake matsawa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kike bukata ni baban ki ci aiko zan yi miki ki je zauna lafiya kun ji dattawa waɗannan su ne musulmi na farko an gaya wa duniya haka iyayenmu suke haka malamanmu suke haka sahabbanmu suke sai kawai tashi ana zagin bayan Allah ana cewa sun kwace mulki waɗannan waɗannan ne mulki duniya ma ta dame su balle mulki kana ga mutum yana mulki ba a da faston shi kana ga mutum yana mulki yana yawo yana patrol kana ga mutum yana mulki amma mace ta gan shi bata gane shi ba aiki suke wa jama'a haka suka gada daga ubangidansu babba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba yanzu cikin kasuwa ce manzon Allah ya shiga haka ake so sayyidina Umar haka yake rike tsautsuman giya sai ya shiga cikin kasuwa in ya ga ka dan yi ba daidai ba lokacin sai a dan tsula maka a ce gyara ba haka ake yi ba haka ya kamata haka ya kamata jama'a a nan ƙasar zazzau sarki na ƙarshe da ya haka Allah gafarta mishi shine malam Jafar dan Isyaku da la'asar yake fitowa da malamai da fadawa da dogarai ana tafiya kai ba daidai ba sai a maka nasiha in na nasiha ne in kai wauta ne sai a maka bulala idan wa'azi ne dama shi mahaddacin Qur'ani ne masanin hadisi ne masanin fiqh ne ya zauna ya ce maka Allah ya ce annabi ya ce kai ba ka ji tsoron Allah ba a nan nan kasar zanzo an yi wannan abin kar ku ce wai sai a madina a'a a nan din so yanzu ma in an so za a yi kuma abin da ya zaunar da kasar kenan shine wannan musuluncin jama'a amma wallahi yanzu a ce wai dagaci hakimi mai anguwa sarki manyan malamai manyan yan siyasa gwamnoni yan majalisu kowa an kyala talakawa kowa ya abin da yake so to abubuwa za su yi running out of hand abubuwa za su rikice things will fall apart komai zai watse daga ƙarshe kuma a nemi tattarwa Allah madaukakin sarki kiyaye malam da yake cewa wannan yana nuna maka ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min al-inayati bima yajri bainan nasi min at-ta'amul manzon Allah yana sa ido yana kula da mu'amala da ke gudanuwa tsakanin mutane wa irshadu dal ila al-haq wanda bi ya kauce sai annabi ya dawo da shi ga daidai wa tahziruhu min al-wuqu'i fi khiyanati ikhwanihi sannan annabi wa mutum wa'azi ya tsoratar da shi ya fadakar da shi game da kai ya suke ha'inci ƴan uwan shi wa min samma wa min samma fi khiyanati nafsihi domin in ya cuci ƴan uwan shi to ya ha'inci kanshi iz man lam yatanasah ikhwanahu wanda dubbe wa ƴan uwan shi nasiha ba bai kyautata musu ba lam yunasih nafsahu bai kyautata kan shi ba dan ranar lahira sallolinka ne ba a diba azuminka biyayya iyaye alheri da kai ta makwabta su ne za a diba wancan da ka rage mai mudu daya wancan da ka ha'ince shi wancan da kai kaza to shi yasa sai manzon Allah ga abin ba na a zauna a office bane ba na a kafa fada bane sai yana shiga cikin kasuwanni haka haka ake son shugabanni su rinka yi amma yanzu manya ba a ganin su a kasuwa manyan malamai da shehunai da hujjifai ba a ganin su a cikin kasuwanni to abin haka ne aka gada a gargajiya tun kafin musulunci dan haka da annabi yazo ya saba zaka ce mali hazar rasul yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wannan irin manzo ne yana ganin shi yana cin abinci yana shiga cikin kasuwa Allah yake tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin waj'al laka qusura annabi yana zuwa kasuwa yo au ya sayo ka ba ya sayo ka ba ana ganin aibi ne ba aibi bane ba na kasa bace da Allah ya so sai a Allah wa manzon Allah wata katuwar supermarket a gidan shi a rinka ɗibowa daga aljanna ana ajiyewa duk abin da yake so kawai ya ja ya shiga cikin gida sai Allah ya ce bal kazzabu bisaa ba abin da suke nufi ba kenan sun ƙaryata tashin duniya ne sai suke so su su nuna kafircin su amma sai su bullo ta nan su bullo ta nan kullum ana kokarin a nuna ya za a soki annabi ne kafirci ne kawai kin manzon Allah ne rashin yadda da Allah ne rashin imani da hisabi ne to abin da karatun nan yake nufi kenan idan kana da ɗa yaya aure yana can haka shi ma za ka rinka ziyara zuwa gidan shi nan ma mun yi kaset wanda muka sanya wa kaset din nasihar iyaye ma'ana kana da da mun yi a tafsirin bana annabi ibrahim sai taso tun daga filistin sai taho kasar makka ya zo ya ga dan shi ya zo ya ga iyali shi zai zo a ke uwar gida yawa ina mai gidan naki ismail a lafiya baba a rayuwa ito rayuwa dai baba muna cin wuya a'a to Allah ya kiyaye ruwa in mijinki ya zo kice ya sauya kyauran kofar shi shikenan Ismail ya zo a shikenan ya bi umarnin baban shi an ce a sake ta sannan ya sake dawowa to ke bawa Allah rayuwa ta ce rayuwa alhamdulillah to me kuke ci ta ce a ai baba nama muke ci nama to Allah albarkace ku game da ruwa in mijinki ya zo ki ce ya ainihin gyara kyauran kofar shi rike da kyau kuma ki ce zan dawo za mu zo mu gina ɗakin Allah ana maganganu makamantan haka haka ake so ga Amr ibn al-As yayi wa dan shi aure Abdullahi da rana tsaka ya shigo cikin gidan sai ya samu mata kaca kaca ke baiwa Allah kina budurwa haka kuma gashi ba ado ba man shafa ba turare ya aka yi ta ce ai baba ɗanka baya bukata ta tun da ya aure ni ustazu ne yana can yana hadda qur'ani yana tahajjudi yana zikiri yana salati ma'ana ni kam ban san ma na aure ba a duniyar nan kullum yana cikin ibada ne da daddare sallah da rana azumi kullum ba ba shi da ni kaga yanzu ba bai je gidan ba zai gane sai je ya kira shi a jara to ka san ustazai suka rike ayoyin su ma suna da matsala ai ya rike uban yayi fassara nan ya ce a sai sai kai shi headquarter sai kai shi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ya bar yan mutane ba wanka ba wanki ba to kai mishi bayani manzo Allah yace kai eh da Abdullah kai ce a ya manzo Allah ai ai kowa san hadisin aka ja Abdullahi ya ja aka ja to dai shikenan daga yau kakka wuce kwana kaza hadda kakka wuce karatu kaza kakka wuce azumi kaza kakka wuce sauka kaza yar mutane ita ba ka bata haƙƙinta ya ake aka gano wannan illar sai dan uban shi ya je kai dinnan yanzu da ka aurar da yarka baka je ka bincika ta ba tana huntuwa mai yiwa tana cikin kunci ka kai yarka aure ikara ɗanka ya tafi birnin gwari ya yi aure ya kawo baka bincika mai ake ciki shi yasa abubuwa sai su rikice ke ba kya zuwa ki bincika sai dai ki ce to yara nawa kika tara sababbin samiru sun fito za a miki saiti nawa kika tara ke kawai sai dai ki je karban balance hajiya ba ba ki nasiha ba duk waɗannan jama'a haske ne na shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai an bi shi rayuwa za ta yi kyau sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ومنها حرص الشريعة على إبعاد كل ما يحصل به الضرر للمسلم wannan hadisi yana nuna shari'ar musulunci tana kwadayin nesanta duk abin da zai cutar da musulmi idan kai magudi zai cutar da kai zai cutar da ka wanda kaiwa sannan magudi yana cutar da zamantakewa da ake jama'a yanzu karfe ne da ake gini yanzu akwai na magudi da ake akwai jabu siminti akwai na akwai akwai magudi komai yanzu akwai magudi shine sai a zo a gini sai kaji an ce gini yayi collapse ya turmushe mutum ɗari kaza sai a zo a ce ai an duba karfen iri kaza ne ai an duba ai wayar iri kaza ce kusan yanzu duk gidaje binne ike da wuta yanzu duk warin wayoyi ne ake gidaje a kewaye gida da wuta sai zama wayar ba mai kyau bace sai ka an ce an kawo wuta shikenan gobara kasuwa ta cinye kaza cinye sakamakon ne sakamakon an yi amfani da substandard material abin da ba shine ya kamata ba duk waɗannan shari'ar musulunci tana da hikima jama'a mun fahimta da take cewa a yi abin da yake daidai a kaucewa sharri wa minha anna tadlisa fil bai'i haramun wannan karatun namu ne yana nuna mana cewa yin magudi a wajen kasuwanci haram ne mislu an yukhfi al-aiba aw yusarri ash-shah misalin ga aibi a jikin yadi misali ga aibi a jikin babur ɗinka misali hansa ɗinka yana da aibi sai ka je ka siyar ba tare da ka bayyana ba hansar ne kayi kayi duk batirin da ka canza baya zama duk batirin da ka canza baya daukan caji to sai ka je ka samu ai maka caji daga waje sai ka je ka sa shi sai a je a sayar da shi a ba sai ka ce sai dai baya daukan caji fa sai dai ai mishi caji ta waje sai ka faɗa kaga in zai dubu biyu sai ka sayar dubu ɗaya da ɗari biyu kenan to amma sai ga aya ba komai a dan gogoge a dan mulli kale da ma a jiki a samo kwanin shi a shashare a shafa shi kenan haramun ne wannan sannan kuma haka ashatul musarra ita ce akuya ce zaka siyar da ita to ba ta da hantsa nono baya taruwa to sai ka bar ta kwana uku baka tatse ta ba sai hantsa ta cika ce muku muku ina fata an gane sai ka je ka kai ta sai mutum ya ga ah wannan ayin ya sai wannan zai sha nono sosai an fahimta ko ana cikin haka ya je ya siya sai je matse yana matse nonon nan nono ya lankwame kuma kenan shi kenan ba zai sake tasowa ba ko kun fahimta jama'a to yanzu kun ga wannan menene ba gudi ne ko to haramun ne sai malam yake cewa aw yughammira wajhal jariya ka je ba ka sayar da baiwa ka sai ka je ka sa ta ta yi hoda ta yi jambaki ta yi bleaching ta sa hoda ta yi haske ta yi abubuwa ashe duk ba haka take ba hoda ce kawai an fahimta jama'a sai malam ya ce sawazin hal mushtari hasana mutumin da ya zo su yi sai ɗauka kai wannan baiwa kyakkyawa ce sai ya ji ya siya gari da wayewa sai ta sai ganta asusu kamar dan duk ne lafiya eh ke ne kawo ki nan da ji mai gida ke da magaruba ka zo da ni a kai an fahimta ko ha aw yuja'ada sha'raha ko kuma je gyara gashin ta a je salon a gyara gashin ta tayi kamar balarabiya a je ai attachment sai a zo wurin sai da bayi sai a ganta ga gashi yalo yalo haka ashe duk gashin doki ne ghaura annal bai'a ma'a zalika yasuhu sai dai malam yace amma haka yace mutum haka fa yayi cinikin yayi amma da sharadi walakin yasbutu lil mushtari al khiyara idza waqafa alayhi ciniki yayi idan shi wanda ya siya yace a ba komai amma dai ba haka ba yaso amma ba komai sannan in yaso a bayan mai da wani abu a yi rage to za a yi in kuma yaso shi kenan ba komai kenan tun farko ciniki ya kullu malam yace kama asbata zalika lahu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kaji mun ce ciniki yayi haka amma dai wanda ya siya yana da zabi to annabi ne ya tabbatar da zabi ga wanda ya siya din haythu qala fi ma akhrajahu ash-shaykhani wal lafz li muslimin min hadith abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama qala hadisi ne abu hurairah rawaito yana nan cikin bukhari da muslim amma wannan lafazin yana nan a cikin sahihu muslim annabi yace la yutalaqqa ar-rukban li bay'in bai halatta a tarbi masu kawo kaya ba don siyayya ƙauyawa ne sun je sun noma daga zaɓi ne daga ina ne sun shigo za su kawo tumatiri kar ka tafi bayan gari ka je ka taro su ba su su zo su shigo kasuwa nawa ya nufin zai sai da kwandon tumatir ɗari biyu to kar ka je bayan gari ka ce mishi kai yau tumatir ya kwana da daraja yau tumatir ɗari tara ne haramun ne ba shi kar ka je bayan garin ma ka siyo a'a ba su su shigo gari su kawo ya waye mutum ya sayar a matsayin shi na manomi don al'umma su samu sauki da rangwame kar ka ce wai taimakon shi ba a'a taimakon ba a so ya baka taimake shi ka kai mai takin zamani ko ka je mishi da yan barema ba yanzu ka bashi ya zo ya siyarwa da al'umma yadda ya so a bisa yadda ya noma wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'd sannan manzon Allah yace kada wani ku yayi ciniki a halin wani yana cikin cinikin wala tanajashu banda kore Allah ya sa kun san kore abin da ake nufi da kore shine misali mu da yake ƴaƴan dillalai ne mun riga mun girma a yi mun san yadda suke yi sai a je sai a hada baki shikenan a ai ga wata nan ta zo tana yawo tana neman shaddoji iri kaza kaza haka misali to sai kai sai ka zo sai ka tsaya shikenan tana zuwa alaje da Allah shaddojin nan nake so iri kaza ce eh to akwai akwai akwai bandar goma dai to dama za mu yi anko ne alaji eh to shikenan to ki bada dubu biyu biyu a alaji ina kaza kaza sai ce to wancan yana zaune fa sai ce to alaji an sallama mini dubu biyu da ɗari bakwai bakwai din ko kuwa ɗari uku uku za a rage min ko kuwa to kai ka daure ka ƙara ka ga ga wata ta zo ta siya za ta siya ka daure ka ƙara ce a alaji dai an siyar mun ce to ke kin ji ga wani yana roƙo na dubu biyu da ɗari bakwai ke kuma dubu biyu ma kin kasa abin nan da Allah ki haƙuri hajji ya kawai da Allah ni ki haƙuri bawan Allah eh ka tsaya za mu daidaita da Allah kawai tsaya za mu za ta tafi yanzu nan to sai ta ce ah to kaki naji ka ga kore kenan eh shi da naj annabi ya ce kar ku haka ai annabi dan dangi ne ya shiga cikin su ya ga yadda suke yi annabi ya ce banda kore suna nan suna yi kuma kamar da na faɗi mu da yake mun girma gaban dillalai duk mun ga irin wannan abin da suke yi wala wa bi hadirul libabin ma libabin manzon Allah yace kada mazaunin gari ya sawarwa da ainihin mutumin ƙauye kaya mutumin ƙauye ya rinka aiko maka da kaya daga ƙauye kai kana nan gari kana sayar mishi a'a bashi ya zo da ƙauyancin shi da komai ya zo ya sayar da abin shi wala tusarrul ibla manzon Allah yace kar ku sake ku rinka tara nono a cikin hantsa ta ainihin raquma wal ganam da kuma ainihin hantsa ta awaki da da tumaki ma'ana shine musarra din a bari ya taru kamar yadda muka bayyana a baya famanin ta'aha to amma da yake annabi yana da ka'ida sai yace duk wanda ya sai wata akuya ko raquma ko saniya da nono a cike cikin hantsarta ba'da zalika fa huwa bi khairin nazarain yana da ɗayan biyu yana da ɗayan zaɓi guda biyu ba da an yi halubaha bayan ya je ya tatse nonon da ka je ka matse nono sai kuma sai ka ga nono ya ƙi taruwa ya ƙi fitowa ashe wancan ya haƙura ne kwana hudu kwana biyar bai tatse ta ba to da ka matse sai ka ga nono ya lankwame to sai annabi ya ce to fa in rabiha amsakaha idan ya ga yana son ta duk da haka sai ya rike a bar shi ba komai inna ma dai an yi mishi dumari an ha'ince shi da farko amma sai dai yana so wa in sahibaha idan ko yi fushi da ita ga baya so fa raddaha sai dawo da mai akuyan nan ko rakuman nan ko saniya wa sa'an min taurin da kuma sa'i guda na dabino saboda nonon shi da ya shanye mai kaga adalci قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى babban malami bagawi yace walau tara al-mushtari ala ala al-aidi ba'da halaki mashtarahu fi yadihi da a ce bayan mutum ya sai abu sai ya gane yana da aidi bayan ya riga ya gama amfani da wannan abu ko ba misali kamar sabulu sabulu ne ka zo ka bude shi ka zo za ka yi wanka da shi ka gama wanka sai ka ji kaikayi sai ka dauka ko dai wani abu ne bayan kwana biyu dai ka ji ya tabbata sabulun nan ne yake da kaikayi kaga ka riga ka gama amfani da sabulu an gane au kana abdan qad a'taqahu ko kuma bawa ne ka je ka siye shi sai da ka yanta shi tukuna sai ka gane cewa bawan yana da aibi fa yurja'u bil arash wa huwa an yunzar kam naqasa al-aib min qimatihi sai a duba a ga wannan sabulu yanzu kayi wanka da shi so hudu dama an sayi shi naira hamsin to sai a ga yanzu gwargwadon wankanka da kai ya ja naira ashirin sai ka dawo mai da abin shi sai baka naira talatin ko kuma a wannan illar da ke tattare da wannan bawa tare da ka riga ka yanta shi fa tsimar ta kai dubu ashirin a cikin dubu ɗari misali da ka siye shi to sai a dawo maka da ainihin abin da yake na abin nan abin da baka yi ba kamar dubu ashirin din sai ce fayastarji'u bi nisbatihi min as-saman sai ayi kiyasin wannan abin sai a mayar maka da kuɗi makamancin shi ina fatan kun gane wannan misalin jama'a to kamar yanzu yadda ai kun ga sallah ta wuce kwanan nan ko sai ka sai rago to kai ka dauka ragon nama ne ashe gashi ne sai da haka dai sai aka ga raguwa lankwami amma ga tarin gashi dam sai ka kira mutumin nan to ka ga ragon nan eh ashe kai ba nama bane duk gashi ne to wannan aibi ne don haka gaskiya saboda Allah sai ka mai min da naira dubu uku to shikenan in an daidaita shikenan ba daidaita ba sai a tafi ga alkali shi yasa shari'ar musulunci dan ka kai mutum ga alkali fa ba wai irin yadda al'adar dangin mu fulani ta dauka in ka kai ni alkali shikenan ni da kai ba mutunci har abada ba a'a ana je neman haƙƙi na ne saboda ban dauki bindiga an harbe kan yi fatawa akai gwamnan jirin alkali ko kuwa wa qala shuraih babban alkalin musulunci al-imam shuraih yace la yuraddu al-abd la yuraddu al-abd min ad-difan ويرد من الإباك البات idan aka gano bawa in an sayo shi yana gudu ya dawo ya gudu ya dawo misali sai gudu sai kwana ɗaya sai dawo sai gudu sai kwana biyu sai dawo to anan ba za ka iya mai da shi ba tunda ba gudu ya gaba ɗaya ba amma sai imamu shirahi ya ce alƙalin shirahi ya ce idan har aka gane bawan yana gudu in ya tafi shi kenan to wannan kam da aka zo aka tattauna sai shi mai bawan ya ce ai dama ni ma dalilin da yasa na sai maka da shi kenan ko kun fahimta jama'a kaga ba sai da tsofaffin babura da da tsohon hansar da da motoci ba duk akwai irin waɗannan matsala motar ta gallabe shi ne yayi mata ringi yayi mata ringi yayi mata ringi sai je a yi daga an yi gobe sai a sa ta a kasuwa bayan kwana biyu mai ita ya siya shi kenan sai ta fara hayaki dawo to yaya sai kuma ka ce to ai wallahi ni ma da ma dalilin da yasa na rabu da ita kenan to anan sai dawo maka da ita in ma kamar mai da kudin shi in ma dai a sake wata daidaitawa to ba sai yake cewa walid difanu an yaruga an mawalihi al-yawma aw al-yawmayn wato bawan da yake gudu ya kwana ɗaya ko kwana biyu wala yazibu an al-misr ba gudu yake gaba ɗaya daga garin ba wa anhu al-qali shuraih yake cewa annahu kana yuraddu ar-raqiq min al-abas min al-abas ana ainihin wato mawar da bawan da aka siya min al-abasi ma huwa al'ada sai ya ce wa huwa al-bawlu fil firash bawa ne sai ka sai shi sai ka dame yana fitsarin kwance zaka mai da shi to kun ga wannan matsalar fa yanzu ana samun ta zaka je ka auri yarinya san baleliya shekarar ta 17 ko 18 ko 19 sai zama tana fitsarin kwance kuma fitsarin kwance za ta labka fitsari kamar an bude maka wata bud a daki an fahimta jama'a bayan kwana biyu i kaga katifa ta rike wayar gado ta rike abubuwa daki ya rikice gaba daya to wannan in ka gane haka to za a mai da auren wannan yarinya ka ce a fa amma idza ba'a abdan qad albasahu qad albasahu sawdal kataba kaji manyan malaman musulunci wai idan mutum yana da bawa sai je sanya mishi kaya na sakatarori ko na injiniyoyi ko na bakaniki kai kuma sai ga ha ni da nake da tsofaffin motoci na samu wannan bawan ai wannan baka nake ne ko an fahimta an ai shikenan na huta ba kanikawa sai da aka siye shi aw zayyahu bi zayya ahli al-hirfa ko kuma dai mishi wani ado na wasu masu sana'a kamar gan shi da kayan nurse gashi nan ya sa kayan nos fa zannahu al-mushtari katiban kai da ka siya sai ka tsammaci cewa wannan mutum sakatare ne a wannan mutum injiniya ne wannan mutum au muhtarifan ko bitilkal hirfa ko ai ya iya wannan sana'a tunda an ga ga kayan ya sa ko an fahimta jama'a falam yakun da aka je sai aka bincika sai ce a mai gida wallahi ni ba bakanike bane kai eh to na ganka da kaya duk sun sha injin oil yace eh yanayi ne da ya kama kuma mai gida zai kawo mu kasuwa yace in sa su ni ma ban san sirrin abin ba to fala khiyara lahu ala ala asahil mazhab a irin wannan sai malam yace to kai da kasu ya baka da wani zabi sai yace li anna rajula qad yalbasu thawbal ghairi ariyatan saboda ai mutun yakan sanya tufafin wasu masu sana'a so da dama saboda kawai yayi aure yayi sha'awa ai to ai kawai ne nayi sha'awar sa mishi kayan kanukawa ne ko kuma a'a kawai da yi sha'awa ya sa kayan makera ne ko wani abu dai makamancin haka wal mushtari huwa alladhi tarra bihi fala khiyara bihi shi ne sayan shi ya rodo kenan yanzu sai kai istifsari kai in ka ganshi gashi nan an sa mai kaya na injiniyoyi ko ka ga wata shiga ta lauya ga wasu manya-manyan littattafai na constitution ya rike sai ka ce kai eh lauya ne kai ko kwalaya ne ina fata an gane sai a ai shi ai lauya ne kwararren lauya kuwa to kaga yanzu an siye shi ne a bisa masaniya to haka ji aka same shi aka sun haka to amma kawai kai ka ga riga ne ko an fahimta jama'a to shikenan kai ne da kanka ka fassara cewa wannan kwararren injiniya ne tunda na gan shi da wata makekiyar sufana a hannu na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to dai malam yace wa sayati tamamu al-bahsi fi zalika fi mawdihi min kitab al-buyu' insha Allah ta'ala Allah ta'ala a'lam bis-sawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab in Allah so yace karashin bayanai dangane da wannan hadisi za a yi shi a can gaba idan aka zo babin da ke bayani akan kasuwanci in Allah madaukakin sarki ya so Allah madaukakin sarki ya taimaka wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. dama mun yi bayani a ran nan da muka zo hadisin cewa ya banganci shi wanda aka samu yayi wannan ta'adi da yi wannan ta'adi a wawa yake gani misali sun je sun kashe sayyidina Usman bayan ya ce musu shine wani fas duk abin da za su tunani zai zama musu dalili sai da ya kokarin kaban musu da shi amma duk da haka suka kashe shi har yanzu za a sake komawa a tambaye su suna ganin halaccin kashe musulmi suna ganin halaccin kashe shi a haka to sai a hukunta su da gurgurdan irin amsar da suka bayar wato duk abin da malaman musulunci suke gudu game da gaggawa kafirta wanda ya wannan aikin wai kai ya zama shi bai kafirta ba kai kuma ka dauki alhakin kafirta wanda ba musulmi ba shi yasa kun ga a can baya mun karanto hatta wannan hadisin da nake ishara akan wanda yace wa dan uwan shi kafiri to kalmar ba za ta fadi banza ba shi kanshi hadisin sai da muka ji me ma'anar shi aka ce a ba wai daga nufin da ka ce mai kafiri sai zama shi ba kafiri bane to kalmar in ta dawo kanka za ta mai da kai kai kafiri a ana nufin za ta baka zunubin ka kafirtar da musulmi mun karanta wannan ma'anar abin da yasa waɗannan hadisan su ne ake ta karanta ana ta hayaniya tsakanin al'ummar musulmi shi yasa imam musulmi yake ta tara su a cikin kitabul iman dan haka qatlatu usman waɗanda suka kashe sayyidina usman Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya danganci irin yadda suka fassara wa kansu aikin da suka yi in suna ganin wannan abu ne wanda wajibin su ne su yi kuma sun tsarkake musulunci ne daga wani mutum mugu ko wanda suka kafirta ko makamantan haka to wannan kuma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amari ya kai matukar da za a iya cewa sun kafirta domin sun halatta abin da yake haramun ne amma in ya zama har yanzu akwai wani ta'awili to shi yasa zaka ga irin wannan matsalar manyan malamai masana su ne ake kai musu ita su baje ta su dubi kaza su yi tambayoyi kaza sai su ce to in kaza ne kaza ne Allah madaukakin sarki ya taimaka babu tahrimi darbil hududi wa shakkil jiyubi wa du'a'i bi da'wal jahiliya na malam kawai kaya ba na'am a dillanci ai shi wani abu ne daban ya sha bamban da wancan da shi a ƙauye yake ko a nan yanzu in ka dubi mutanen ƙauye yadda abu yake a wurinsu ya sha bamban da yadda yake a gari ko kun fahimta jama'a da jimawa jama'a a daidai lokacin da musule da sisi ake dama mana fura a nan muciya kaga dai muciya ita ma kanta ƙauye ce sule da sisi ake dama fura wata ran sai na shiga cikin garin Zaria nan zan sai littafi haka sai sai aka ana dama fura sai na ce a dama min fura ta sile da sisi sai suka taso sile da sisi eh ku ne ba ku sha to sai nan da nan sai na zama smart dan muna yin wasa da su in na zo na samu zage zage sai in ce ni ba Kano ne in na samu kana sai in ce ni ba zage ne to tunda tsakiyar zage zage ne dama a Bakano nake dira in ce a ai zan shayar da ku ne dan zan ce na shayar da yara sai na dan yi wayo wato sai na fahimci furasilo da sisi da muke sha a muciya ashe nan ta mutane ce da yawa sai na gaba fulatana ta dauko katan masaki an dama ta sile da sisi sai na ce to ku zo ku sha ku zo ku sha furar goyi haka dai na dan yi smart kaga yanzu a nan dubi tsakanin muciya ne da cikin garin Zaria amma kaga abin yana da arha har yanzu din nan kai dan tudun wada in ka shiga cikin Zaria zaka sai kayan miya zaka ga arha haka ne to to me kake tunanin ka tafi zabi me kake tunanin ka ƙara gaba da koro to shine sai shari'ar musulunci sai ta dubi ka bar wannan mutumin ƙauye ya zo ya siyar wa mutane a bisa yadda shi in ya siyar haka murna yake yanzu da zaka shiga ƙauye ka je ka kwaso leburori su zo su yi aikin da anan ake ba leburori ɗari biyar biyar su mutanen ƙauyen ka ba su ɗari biyu murna za su ta yi sai mai gida gobe ma mu zo saboda asali suna gwada abin da yadda yake ne to sai aka ce to basu su zo su siyar da kansu to tambayar shiga ta to ina ma'anar dillanci kenan a musulunci dillanci yana nan shi wannan dillanci tsakanin mutumin ƙauye ne da mutumin ƙauye a ƙauye tsakanin mutumin birni da mutumin birni a birni shine dillancin saboda haka kai mutumin birni ne sai ka zo ka ɗibi atamfofi a wuri na ni mutumin birni ka kewaye birni kai kuma kai naka amma mutumin ƙauye ne ya noma abin shi a ƙauye zai siyar a ƙauye to ba shi kawai ya siyar yadda in ya zo ya siyar don bari ku ji da gwargwadon yadda aka samo shi daga can da sauki da gwargwadon yadda yake sauki a nan cikin gari idan suka siyar muku da kwandon tumatir naira ɗari uku to masu tumatir ɗin cikin gari ba yadda suka iya dole su siyar ɗari uku da hamsin ko ɗari hudu amma ni aka je aka ce a kai ai yau 900 ne abin to kaga yanzu sai ka je kai 1500 haka ka ji tafsirin Allah madaukakin sauke taimaka wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am na'am na'am na'am a ai shi ma ya sha bamban don kai din anan eh ai mutanen ƙauye ne suka kawo maka su iyakacin kasuwarsu in suka noma tumatir su kawo maka nan misali mutanen ikare ne sai suka noma sai suka kawo kasuwar dan magaji kaga su kasuwar dan magaji ita ce karshe musu to kai yanzu daga nan bariki din ne kai kuma zaka diba ka kai wata barikin kai ma ba manomi bane sai kana da wakilin ka a Maltuwa a can a can kasuwar tumatir ta Lagos sai ka aika mishi babu laifi jama'a yanzu kamar mu muna wata sana'a in ba dan yakin nan da kuka tsara a Najeriya ko kana mu zaman lafiya ba Allahu akbar a can ba ga jama'a muke zuwa mu siyo kifi kaga sai kifin nan sai mu zo nan cikin garin Maiduguri sai a gyara sai mu zuba shi a store kaga gyara shi sai mu ɗiba muna da wakilan mu a Asaba a Onitsha mu muna nan kawai sai dai mu waya to kaga yanzu wannan nau'in kasuwancin mu da muke aikawa Onitsha ko Asaba ba mu ne muke su din ba ba mu muke kaza ba ma'ana mu ma karshen da zamu siye shi ne haka ko mu sarrafa shi mu gyara ko kuma ma wani lokacin mu ma a katon katon din zamu siya wannan babu laifi kaga waɗanda ke can a matsayin yaranmu ko dillalanmu to ba irin wannan ne ake nufi ba amma a ce a'a shi da ya kamo kifi ya je river benue a nan jimeta ya je ya kamo kifi eh in ya zo ya kawo kaso jimeta sai ka ji ya ce a ba shi ɗari uku to kai ɗan bariki wai sai ka je ka ce a'a kawo kifi na baroba kai baka sani ba kaka je su maka wayo to haka nan kuka tafi kogin galma gashi nan zai shiga ya kamo in ya fito sai ka ji ya ce maka ai gashi kaza zaka je dam sai ka ji ya kamo sai ce maka kaza to kai dan bariki da kake yan kifi a kaso sabon gari kar ka je ka babbake shi ka ce ya rinka aiko maka kai ka siyar mishi a'a bashi in ya kamo ya kawo abin da ake cewa kenan dan al'umma su samu rahama saboda zamani ne na manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama الإمام مسلم يأتي باب تحريم ضرب الخدود وشك الجيود والدعاء بدعوى الجاهلية باب بكي بياني أكن حرم مار كنشي سبو دا بكين تكي متوى كو أسارة أتي كان هذا نزي أكا دواكا تي ألجي موتا ننتاكا أي تاكا ما دوتا ألجي أي كاسوا تاو كذا ألجي أي ما هيفنك يا رسو سيكا ونكا بشي كان مار كنك كان تزغا كنشنك تو حرام ني وشك الجيود da kuma tsaga wuyan riga saboda bakin ciki da kake ciki haka kuma saboda farin ciki ku kiyaye don akwai waɗanda saboda farin ciki musamman yan kwallo yan zamani yanzu wani in Chelsea ta ci kuma kowa ce ce kungiyar su Madrid sai kaga saboda farin ciki sai ga ya kama rigar shi yana yayyagawa to duk waɗannan haramun ne wa du'a'i bi da'wal jahiliya da kuma cewa na shiga uku na lalace ita ce adda'awar jahiliya ihu irin na ihun jahiliya wayyo Allah na shiga uku na lalace da wa aka ban mu wani ya mutu wani ya mutu to duk waɗannan haramun ne jama'a abinda karatun yake so nuna mana kenan amma Imam Muslim zamu ji cewa zai kawo wannan hadisin ne dan ya bayyana mana shi ma hadisin Annabi ya ce wanda ya haka ba ruwan mu da shi to me ma'ana hadisin ana nufin ya zama kafiri a'a ko an fahimta musamman zaka ji an ce yayi dabi'a ta jahiliya to cewar yayi dabi'a ta jahiliya kaga ce to jahiliya menene kafirai eh to to kafirta kenan ba haka ake tawilin ba duk waɗannan matasa da ake hayaniya fa da haka suke sai an ce to ai yayi aiki na jahiliya haka annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Zarr da Bilal sun yi fara wannan balarabe ne wannan bakin fata ne sai wannan balarabe ya wage shi kada Allah ba za ka ba mu ri dan bakan mace sai bilalai ji zafi sai zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyarani abu zarr bi ummi abu zarr ya zage ni yace uwata baka ce manzo Allah ya kira abu zarr ayyartuhu bi ummihi ka zage shi kace uwar shi bakan mace ce innaka mru'un fika jahiliyatun kai dai akwai jahiliya a cikinka akwai burbushin maguzanci shin yana nufin annabi ya kafirta shi a'a kaman malami ne yayi ashar malami in yi ashar kai saboda malami ne sace sadaka Allahu alazim tana nan a ashar bata zama qur'ani ba saboda shi malami ne an fahimta to amma kuma laifinta ya kai a ce ya fita musulunci saboda yayi ta maguzawa haka ake so ka rinka fahimtar nasoshin malam yake cewa haddathana yahya ibn yahya أخبرنا أبو معاوية حدثنا حول السند وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع حول السند وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية هذا حديث يحيى وعم ابن نمير وابو بكر فقال وشق ودعا بغير الف imam muslim yace wannan hadisi malamin shi mai suna yahwa dan yahwa at-tamimi an-naisaburi shine babban malami da ya tafi ya je yau karatu a wurin manya manyan malamai a gabashin duniya amma na a kasashen Hijaz ya tafi wurin su imam malik ya je yau karatu sai ya dawo ya kafa makaranta sai ya zama shine arman al-marji ya zama shine al-musnid shi yake kawo wasu imamu muslim hadisan da ba dan yaje ya kawo ba ba su imam muslim sai sun yi tafiya mai nisa su ma sun je sun koyo to babban malami ne al-imam yahya ibn yahya at-tamimi almajirin imam malik ne yace akhbarana abu muawiya malamin mu mai suna abu muawiya karantar da mu hadisi sai imam muslim yace ha ay hawala sanad wa haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana abu muawiya wa waki'un muslim ya sake cewa malamin mu abubakar ibn abi shayba ya sake ba mu dai wannan hadisin shi ma dai yace daga nasu malamin abu muawiya amma anan kuma sai yace hadda waki' da Abu Muawiya da wake sun karantar da Abubakar bin Abi Shayba Muslim sai sake cewa ha ai hawala sanad wato sai sake sauya wa isnadin hadisin wata fuska daban yace wa haddathana ibn Numair malamin mu ainihin al-Imam ainihin wato Abdullah ibn Numair ya karantar da mu hadisi yace haddathana abi yace mahaifinmu ko mahaifina ya karantar da mu hadisi to da Imam Muslim ya gama tattara hanyoyin gaba ɗaya sai ce jami'an dukkaninsu an gani dukkaninsu da wake nan da malam waki'u da malam abu mu'awiya da kuma ainihin shi baban abdullahi dan numair kab ɗinsu anil a'amash daga al'imamu al'amash suka samu wannan hadisi an abdullahi bin murra sun karɓo wannan hadisi daga abdullahi dan murra wato alhamdani an masruqin daga masruq dan ajda shi kuwa masruq yace an abdullahi daga abdullahi wato dan mas'ud kenan qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yace laysa minna man daraba al-hududa wanda duk ya mari kuncin shi saboda takaicin bakin cikin rasuwar wani ko takaicin wani bakin ciki aw shaqqal jiuba ko ya tsaga wuyan rigar shi aw da'a bi da'wal jahiliya ko kuma yayi ihu ko kuka ko yayi kuwa irin ta jahiliya wannan da'awar jahiliya jama'a har yanzu mutane na yin ta irin wannan attima ayi burgima ana taro ta nan tana yaga siket majina na fita nan yanzu abin har sun yi officializing nashi jama'a sai ga musamman dai a kasashen kudu da na sani ma'ana har akwai waɗanda suke da mata waɗanda za su yi maka aikin kukan mutuwa in aka yi maka mutuwa sai ka je sai ka yi rijista ka ba da dubu goma sai ka zo da katuwar mota safa sai ka je ka ɗibo su lafiya na za a ɗibo su suna hira a mota fa amma ana kawo su ƙofar gidan da aka yi mutuwa duk wadda ta fito sai ta tsalle sai ta ihu sai ta zube sai a ta birgima wai ana so a lissafa adadin mutanen da suka nuna takaicinsu da birgimarsu a ƙofar gidan wanda ya rasu wanda aka yi rasu to duk wannan da'awa ce bi da'awar jahiliya to manzon Allah ya ce duk wanda ya haka ba shi tare da mu ina fata an gane imam muslim ya ce haza hadisi yahaya wannan hadisin da kaji wannan riwayar ko to riwayar yahaya ibnu yahaya kuncan ce sai ce wa amma ibn numair amma riwayar abdullahi dan numair wa abubakar da ainihin wato al-imam abubakar ibn abi shayba fa qala atas riwayar ji akai sun ce wa shaqqa wada'a anan ko ya ce au shaqqa al-juyuba au da'a anan ko sai ce wa shaqqa wada'a sai muslim ya ce bi ghairi alifin ba tare da alifin ba wadda take nuna au ta cewa ko ta shakka ce ko kuma ta zabi ko kuma ta nuna nau'ukan abubuwan da aka yi abin da ake so a nuna maka riwayoyin da sun yi kama da juna waccan ta zo da au wannan kuma ta zo da wa to au din can da ta zo gaskiya ta bayyana nau'in irin ayyukan ne wato ba sai kai waɗannan abubuwan duka ba idan kai ɗaya daga cikin su to annabi yana cewa ba shi tare da kai kukan mutuwa jama'a nau'i biyu ne akwai kukan mutuwa sharɓume shi ne zub da hawaye wannan babu laifi akwai kukan mutuwa na ihu da birgima da waga riga wannan shine haramun in kai manzon Allah ya ce kai ba nashi ba to dalilin kawo hadisin anan kamar da muka bayyana saboda kaji annabi ya ce to ba shi tare da duk wanda ya haka kuma shi ba nashi bane to karka ce to wannan mutum ya kafirta dalilin kawowa annabi ya ce wannan aiki ne na jahiliya to karka ce tunda ya aikin jahiliya ya zama kafiri don haka a cika mishi aiki wannan hadisi da ma Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi kamar yadda kuma aka samu cikin manyan malamai an samu ainihin al-Imam Tirmidhi da Nasa'i haka sun fitar da shi Ibn Majah ma fitar da wannan hadisi da Ahmad haka nan al-Imam Ibn al-Jarud a cikin littafin shi al-Muntaqa haka al-Imam Ibn Hibban da Baihaqi al-Imam al-Baghawi ma ya fitar da wannan ainihin hadisi Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a kun ji dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji karantawar manzon Allah aje a yada bushara jama'a mu ne muke dauke da bushara ta tiyayyen halitta aje a yi wa mutane wa'azi ga sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane su rabu da ɗabi'un jahiliya amma ka a kafirta su ka ce sun zama kafirai dan sun yi sai a ce a'a hajiya wannan abin da kike ba daidai bane tace to an yi mini mutuwa irin nan dana ya mutu babban da yau ga karami ya hadari kuma a ce an zo an kashe uban shi to da wa aka ban to hajiya ki hakuri ka a ce a to tunda hajiya ta yi abin da manzo Allah ya ce laisa minna a ce hajiya kin kafirta dan haka eh kai harbe mana ita ba haka ake nufi da karatun ba ana nufin ne za ku je ku yi mutane wa'azi ne ɗabi'u ne na jahiliya duk mutumin da ya samu kanshi a cikin yanayin rayuwa irin wannan jama'a wallahi alazim sai addu'a har sahabban manzon Allah haka suka rinka yin kurakurai wata ran ana tafiya manzon Allah ya ji Umar yana cewa na rantsi da ubana manzon Allah ya ce a fa la ilaha illallah ka kuskure la tahlifu bi abaikum man halafa bi abai falyaqul la ilaha illallah kar ku sake cewa ka gani ba za a ce shi kenan a ka rantse to kai shirka kai mushriki ne khalidan fiha wani a cika mishi aiki a a wa'azi ake yi nahnu du'atul la qubatun muna kiran mutane ne su zo su bi addini fata muke a gyaru ba wai murna muke muna celebration in muka ji wani yayi kafirci ya kafirta ba don haka jama'a waɗannan bisharori da manzon Allah yayi a je a isarwa da mutane su a bisa yadda malaman sunna suka rawaito Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe karshe hudu rabi ba a ci gaba da wannan karatu amma akwai karatun asuba wanda muke na a daidaita sahu insha Allah ta'ala wanda za mu karasa shi a gobe don mu muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah